أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وسدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo masu tsarin yawa da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wanda cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na wannan daura da muke ta al'urjuza al-mi'iyya. Wannan ita ce jalsa ta takwas insha Allah. Yau muna ranar Litinin 24 ga watan Rajab, shekara 1445 Hijiriya. wanda yake shine biyar ga watan Fabriye wata na biyu shekara ta 2023 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gamakatar da faɗin gaskiya da amfanuwa da shi da aiki da shi idan ban manta ba darasinmu na ƙarshe wato mun tsaya zan mu tashi mi baiti na 62 قال المصنف رحمه الله تعالى مالا الله يجيكن شي yake cewa a baiti na 62 wa kana fi rabi'atil ghazw ila bani nadir fi rabi'il awwala wa ba'du maut zainab al muqaddama wa ba'du wa ba'du maut zainab al muqaddama wa ba'duhu nikahu ummi salama wa bintu jahsh summa badrul maw'idi وبعد هل أحزاب فاسمع وأددي ثم بني قريزة ثم بني قريزة وفيهما خلف وفي ذات لقاء ألما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم قيل ورجم ورجمه اليهوديين ومولد السبت الرجال الحسيني وكان في الخامسة اسم وسقي الإفك في غزو بني المستلق ودومة الجندل في ودومة الجندل قبل وحصل وعقد وحصل عقد ابنة حارس بعد واتصل وعقد ريحان في ذي الخامسة ثم بنو لهيان بدأ السادسة وبعده استسقاؤه وزوقرد وسد عن أمرته لما قصد وبيعة الردوان أول وبنى في هب ريهانة هذا بينا نعم وفرد الحج بخلف فاسمعه وكان فتح الخيبر فكان فتح خيبر خيبر في السابعة وفرد الحج بخلف فاسمعا وكان فتح خيبر في السابعة وحظر لحم الأهل وحظر لحم حمر الأهلية فيها ومتعة النساء رد نساء ردية ثم على أم حبيبة أقت ومحرها أنه نجاشي نقت وثم في شاة بها هدية ثم صفى صفية صفية ثم أتت بومن بها مهاجرة وعقد ميمونة كان في آخرة كان آخرة نعم وقبل إسلام أبي هريرة وقبل إسلام أبي هريرة وقبل إسلام أبو هريرة وبعد أمرة قد أمرة نلقد الشهيرة ورسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى ملوك فعلمي أرسلهم إلى الملوك فعلمي wa uhdiyat mariyatul qibtiyya fiha wa fi saminatis sariyya لمؤتة صارت وفي صيام قد كان فتح البلد الحرامي بيتي na 70 daya sai mu ga abin da zai shiga insha Allah baiti na 62 malam yake cewa wa kana fi rabi'ati al-ghazw ila banin nadir fi rabi'il awwala baitin wancan na karshe kamun wannan kenan baiti na 61 ko ko tun daga ma na 60 anan malam yana mun bayanin kan wato tun daga wannan aura annabi sallallahu alaihi wasallam eh da yayi a wannan matashi eh wato hafsa da yawa da ya umar mun gani auren annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ummul mu'minin zainab ko haka zalika wato hamra al-asad bayan an yi gazwatu uhud mun ga bayanin gazwatu uhud da aka yi da zuwa hamra al-asad da suka yi suka dan sha jini suka sha iska bazawarin yakin nan ko sannan sai muka ga bayanin wato menene eh aihuwa wane ne aihuwa al-hasan ko lokacin da aka haramta wato giya yadda aka haramta giya a baiti na 61 a haramta giya a madina sannan wafiha ulida a sirkul hassan a cikin shi ne wannan shekarar da aka haramta giya aka hayiwa alhassan wanda mun yi bayani alhassan da husaini da alhussein jikokin manzan allah ba takwayu ba ne ba ɗiyan mine ne ɗiyan rirritsa ne tsakaninsu jini ɗaya ne fatima radiyallahu anha ta yi bayan ta yi da jininta na aihuwa jinin nifasi sai ta yi jini ɗaya na al'ada da ta saba daga nan kuma sai ta ɗauki cikin wa cikin al-hussein wanda al'aglabiyan mata idan suka ɗauki ciki ba su yin wannan jinin nan ko wannan jini yana daga cikin mai ake ce mashi abinda yake nuna mace rishin yin shi tana da ciki kenan sai ka ta ce an yi batan wata kenan bata samu ba jininta probably man ta ɗauki ciki an gane ku in ba wasu magunguna ba ta shawwasha mata su ko wani abu mai kama da wannan to jini dai hutowar jini yana nunawa akan cewa eh, mace kenan tana da ciki hutowar jinin al'ada in yaki hutowa lokacin shi yayi kawai ya sha yaki hutowa kenan ya nuna cewa mace tana da ciki in ba wani ba prodi ne suka sauya shi wayan kan cewa akwai matan da wanda karar ne da kila ki samu su wanda ko sun doki ciki sai ka gani wannan lemuwa na horko-horkon na duk suna ci an gane ko wannan kenan wasu kuma malamai suka ce balbar ma ana iya samun mace ta ɗauki ciki har ta yi wata nawa wata shidda ba ta yi jini ba sai a wata na shidda jina al'ada ya zo mata mun gane ko sai a wata na shidda jina al'ada ya zo mata akwai bayanin nan wanda idan kuma Allah ya kaddara tashi tashi shi wannan yana hutuwa da wata uku sai wanda ya hutu wani ya hoto bayan wata uku kuma iya wannan dan Allah ya niyyar tashi kaga sai a ce tsakanin dan harko da ɗa na biyu duka wata nawa ne wannan daman kwantacce ne wallahu ta'ala alam shine sai ya ce ma wa kana fi rabi'ati al-ghazw ila banin nadir fi rabi'il awwala a shekara ta hudu kuma da aka zo shekara ta hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ghazw ila banin nadir sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja yaki aka je da shi zuwa banin nadir a cikin watan rabiul awwal yahudawa kamar yadda muka gani kashi uku ne annabi isko madina ko da banu nadir da banu qainuqa da banu quraiza an gane ko to zan mu gani cewa ai mun gani an hudda daya yanzu ga nabi din su nabin ya aka yi wani musulmi ne sai ya samu matsala ya kashe yahudawa guda biyu wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suna da alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tsara annabi da abubakar da umar hada ali za su je su kama ma wannan musulmin su ya biya diya wa'annan mutanen da aka kashe na yahudawa tunda ai akwai sulhu tsakaninsu ka kashe musu menene an gane ko fadiyatun musallamatun ila ahlihi ko zan su biya za su ba da diya akan wanda aka kashe kenan suka je su kama su kuma yahuda wannan da aka zo za a yi wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wurinsu kenan sai suka ce to ku zo ku zo ku zo wata dama ce yanzu ta samu yau ga annabi har cikin wannan dinmu gidajenmu ko cikin karcenmu za a samu daga cikinku ya nemo wannan arrahi arraha din ne ya rangwado mashi shi a kai kan shi ya tarzi ya watsi ya mutu a huta da shi dama ya zo sai mamaye mu yake mun gane ko akwai wannan abin wanda wanda ake nikan gari da shi duwatsu guda biyu a masu fula haka a yi ma dutse guda biyu fula sai a dinga goga gari ana juya shi ana mi ana juya shi ana nika da shi abinda da ake nika da shi ko wani gari ko wani alkama ko wani wannan da yawa daga cikin mu dai ba mu san shi ba a kai abdallah katkat ana nika wake ana markaɗe da shi aka sani an yi markaɗe da shi ko mi sunan shi na'am gaskiya mu da yan bana bakwai ne ba sanin shi ba san mai da kyau gaskiya amma ni dai sarahatan na taba ganin na me ake ci mashi dutsi ne ba bula din ba ba wanda ake juya ba wanda a dora ana gogawa ai akwai na juyawa ana juyawa can garin ko kuma a ce ruwan markanan yana huta ta can kasa a to shi wannan wanda da gani gogawa ne ake ana gogawa ana nika garin sai ya dinga huta can ana tura shi shi wannan na gashi amma na juyawa sai dai ka yi tilishirin shi a foto ka gani ka ga yadda ake yi da shi ko kuma an kana ɗauko cikin irin wannan musalsalata na larabawa in suna sa shi na da wani bi zaka ga suna a sanyo suna aiki da shi to sai aka cewa zai nemi wannan katon wannan abin abdullahi ka nemo wanda sunan shi satin sama insha Allah tunda ka ce ka san sunan shi sunan shi da Hausa yahuwa wannan katon dutsen wa zai ɗauko shi ya zo ya roga tsashi saman ka annab sallallahu alaihi wasallam an gane ko sai aka samu wani ɗan iska da ake ce ma amrubin jihashin an gane ko amrubin shashi ya ce shi zai wannan aikin ka duba haɗan lalata ya zo ya roga tsama annabi amma daga cikin wata ruwaya da suka zo suna shawarai wani sai da ya ce wallahi ka kuyi wannan ha alƙawari ne sako warware da muka yi da annabi kuma ku sani wannan kankuyi za a je a faɗa mashi ku kun san wane ne shi an gane ko kenan shine Allah subhanahu wataala ya ce mana mi fa innahum la yukazzibunaka an gane ko walakin al kafiruna bi ayati llahi yajhadun haka ne ko fa innahum kasani ya rasulullah wa innam mutanen da kake gani kafirawan nan mushrikan nan la yukazzibunaka ai ba ƙaryata ka ba suke sun san duk abin da ka zo da shi gaskiya ne bari dai kawai mujahada ne da jiji da kai da izza da raina mutane suke mujahada da aya Allah amma sun san daga gaskiya haqqun min inda rabbika ka zo da shi ka duba cewa ya faɗa mishi za a yi ku kun san wane ne shi kalkuyi suka ce sai an yi kawai suka daidaita kan su zo kan ya zo ya hau soron ya naso mashi shi daga soro damun jiha daga sama ko kai ko da sample dutse ne a na soma akai ai karan kwalubare wannan narkeken abin an gane ko sai mala'ika jibril ya zo ya hada mu annabi sahabbai ruwaya suka ce su basu ba san sai da suka ga annabi ya tahi suka tashi suka tafi ana zazzabna kawai ya tashi ya koma cikin gari madina ya koma mi madina kai tsaye suka biyo shi aka zo suka isko shi ya rasulallah ya ne ya ne ya ce sun warware alkawari sun yaudara Allah da manzan shi sun warware alkawari a shirya kawai a je a yaƙe su mun gane ko a shirya a yaƙe su sun warware alkawari to wannan su ne aka yi mi banu nadir kai tsaye sai aka je a cikin shekara ta hudu aka je aka yaƙe su da aka zo yaƙar su sai mi rasulullah sai ya tura masa da aike ya ce su huto su bar madina an gane ko nan wannan dan salula abdullahi bin salul rasul munafiqin sai ya je yace ku sani mu muna da mi ina da kusan mutum dubu nawa zan zo tare da ku menene zan zo tare da ku ku ce ma muhammad bakuda zan zo mu yaƙe shi tare da ku in yaƙe ya gama in zaman ne mu kama tare ayakan su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko mi suratul hashar an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa menene suke ce ma lazina utul kitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala in qutiltum lanansurannakum wallahu ya'lamu innahum lakadibun in dai har sai an huda ku daga madina suka ce tare zan mu huda in kuma yaƙi za kai mu zan mu kama muku a yaƙi muhammad ayyida da shi allah ya ce makaryata ne an gane ko allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana tun farkon surai an gane ko ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min allah fa atahum allah min haythu lam yahtasib ah wa qazafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin wannan kaga sai yace musu bi ba a huta sai suka koma suka hada ma rasulullah ai sun ce ba a huta annabi yace Allahu akbar mu'minai suka ce Allahu akbar annabi yace ku tashi mutai aka zo aka yi menene aka sa musu ambargo aka yi ansar su an gane ko sai suna da wasu ƴan dabinnai da suke ci daga cikin mi daga cikin gidajen nasu ko kuma kewayen wuraren nasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a sassare wasu a ciccire wasu wanda ba su iya isowa kansu wanda ba sa iya ba dole sai sun huto Allah ya ce ma qatatun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillah wal yuhzi al fasiqun ko suka yi kwana shidda a tsare da suka ga menene ba sarki sai Allah Allah ya ce wa qazafa fi qulubihim ru'b sai Allah ya dasa wani irin tsoro wani irin tunzura a cikin zukatansu su dai ba sa iya hutuwa su yaƙi annabi ba an gane ko kuma ga su a cikin a tsantsare ka san ayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace an bani abubuwa guda biyar wanda ba annabin da aka ba shi kamin ni an gane ko yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace mi an a cikin hadisi yake cewa an ba shi ganima ya ci ganima ko sauran annaba an ya ganima yaƙi wuta ke cinye shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ke da shafa'a ko an aiko kowane annabi khas akan mutanen shi shi ya aiko shi am an gane ko rasulullah yace ju'ilat lil ardi masjidan wa tuhura na hudu kenan an sanya mini ƙasa in yi tsarki kuma yi sallah na biyar yace an bashi nasarai tsoro kaman in zai yace ma zai kai yaki wurinka tahiyya wata ɗaya kana jin tsoro sai ka sare da an ce annabi zai kama yaki tahiyya wata ɗaya Allah ya sanya mu duk wanda annabi ya niyya kawo mai yaki sai an same tsoron annabi da hiyar wata daya to su bare ga su annabi ga shi ƙoha gidajensu sai Allah ya sa waka zafa fi qulubihim ru'b aka samu su wani irin tsoro an gane ko karshe ne suka ce ma annabi yayi hakuri sun zo su huta daga Madina a ba su hanya a huta su huta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu mi kowa zai ɗauki mi labtin raƙumi guda raƙumi guda da labtin raƙumi guda an gane ko kas su ɗauki komi a cikin labtin nan da za su ɗauka ban da mi takobinsu kaga ita wannan alfai'u ce ganima ce ba a buga yaƙi ba kenan bata cikin ganimar da ake rabawa falillahi fa inna lillahi khumsahu wa rasuluhu a ce annabi ya ɗauki yan sanke a wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tasarrufi kanta Allah ya riga ya bashi wa ma afa Allahu ala rasulihi wannan cikin abin da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam fa'u ne yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarraba ma almuhajirin alawwalin to su wai dan bakin ciki da aka kore su shine sai suka dinga roshe gidajen su suna ɗaukar kyaure ko wani abu haka suka kasa ɗauka abin kirki da zasu dai da shi shine Allah ya ce mana mi yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin Allah ya sa suna roshe gidajen su da hannuwansu da hannayen mu'minai kaga mutum an kore shi sai ya ce bari ma in rushe gidan daka a wannan mutum ya tashi da kankara sai rushe gidan shi aka kore su aka ciccira su aka wulakanta su kaga menene mukhalafa sun warware alkawari an yi alkawari misaka daga Allah da manzon shi sun kama sun warware an gane ko ka duba abin da ya ja musu shine yace ma bani nadir fi rabi'il awwala at fi rabi'il awwala awwali a cikin rabi'il awwal aka yi wannan dinnan wato wannan gazuwai mun fahimci wannan gazuwa ko ba mu yi tabbatan cikin sira na baya ko ghazwatu banu nadir to ita a gurguje dai wannan ita ce ghazwatu banu nadir yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tunzura su ya hudda su ya kora su baiti na 63 mallan yake cewa wa ba'du mautu zainab nam yace wa ba'du zai wa ba'du mautu zainabul muqaddama wa ba'duhu nikahu ummi salama ya ce bayan mutuwar zainab al-muqaddama wadda nan kusa aka yi bayanin ta abaiti na nawa ne ya ce ma yace a baiti na 59 yace zawwaja Uthman biha wa khassa summa tazawwaja an-nabiyyu Hafsa baiti na 30 wa Zainabun summa gaza ila Uhud Zainabu bintuwa sai annabi ya aure ta ko sannan ya gazo ta Uhud shine sai ya ce ma wa ba'du mautu Zainabul muqaddama wannan bayan wannan Zainab din ta kusa wadda na baka labarin ta a baiti na mi sattin mala yace yace bayan ta rasu bayan ta mutu wa ba'dahu nikahu ummi salama bayan ta mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya auruwa ummu salma bintu Zainab bintu Khuzaima ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta wadda ake cewa ummul masakin wadda bata jima ba gida annabi sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya zaka ji an ce wato annabi ya shiga ɗakin ta da wata biyu ta rasu wata ruwaya zaka ji an ce annabi ya shiga ɗakin ta da wata da wata takwas ne ta rasu wannan ita ce yace ma Zainabul Muqaddama ita ce ta rasu wato bayan wannan an yi ghazwat Banu Nadir kenan Banu Nadir sai malam yake ce ma wa ba'du wa ba'duhu nikahu ummi salama bayan Zainab ta rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu salma an gane ko ummu salma bintu umayya ba quraisha ce al-makhzumiyya an gane ko ba quraisha ce ta musulunta tun can makka da ita da wa da ita da mijinta an gane ko da suka musulunta sannan wato suka yi hijira zuwa habasha a can ta haihon mashi wadda ake ce ma salamata ita wannan wato ummu salma ta haihuwar ma mijinta mijinta wato take haihuwar mashi wannan an salamata abu salma ana ce mashi abu salma bin bin abdul asadi bin muhira shine mijin nata na farko to bayan ya rasu ta yi hijira lokacin da ya rasu sai ta ce menene tana rawaito ruwaya take cewa wato ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda wata musiba ta same shi in dai musulmi ne an gane ko babu musulmin da wata musiba zan ta same shi face in yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muke kuma tabbas ga Allah zan mu koma Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha Allah ka sa kauta mani a cikin wannan musiba da ta same ni Allah ka sauya mun wadda ta fita mun gane hadisin nan duk wata musiba da ta same ka kai a matsayinka na mumini babban musiba mine ne mutuwa ne mutuwar akararra an gane ko to amma mutuwa ko kuma wani tsoro Allah subhanahu wataala ya ce wala nablu wannakum bi shay'in tabbas za mu sharabce ku za mu jarabta ku da wani dan abu daga cikin mi min al na tsoro ka shiga shiga tsoro ka firgita ka tunzura a kamar situation din da muka shiga surtu kwanakin baya yanzu dai alhamdulillah istikrar ya fara tabbata ko eh an fara sayan makamashi ko duk da wannan dai akwai tsoron an gane ko bi shay'in min al-khawf wal ju'i da yunwa yunwa da kana sayan shinkafa jikka tara jikka goma yanzu ta koma jikka 20 jikka 18 kaga akwai yunwa wa naqsin min al-amwal a samu raguwar dukiya kudade an rihe muku kudade a bankinan duniya an kibar ku hoto wal anfus ana ta kashe muku sojawa a bakin iyakoki was samarat a rasa furuyi furuyi sun kare babu ɗayan itacen da za a ci Allah ya ce wa bashir sabirin allazina idza asabatuhum musibatun ka ba alwato as-sabirin masu hakuri albishiri ka ce to ku yi albishir sai Allah ya ce ma wane ne masu hakuri a cikin wannan allazina idza asabatuhum musibatun su duk wanda yake cikin sabirina a cikin wannan matsalolin shine wanda in wata musiba ta same shi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce mu ga Allah muke kuma ga Allah zan mu kowa ba irin na Hausawa ba zaka yi da an ce sai su ce ma qalu inna lillahi babu qalu a ciki kawai cewa zaka yi inna lillahi in ka ce qalu inna lillahi ka su sirtu wurin mata mata su suke qalu inna lillahi yau kenan ba kai kace ba wasu ne suka ce can daban kai cewa zaka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muke kuma gare shi zan mu koma sai Allah ya bi su ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma kaga za su samu wato tsira da rahma daga ubangijin su wanda suke haka sai annabi yake cewa a hadisin ummu salma tace naji annabi ya ce ba musulmin da musiba ta same shi yace ni ga Allah niki mu ga Allah muke kuma ga Allah zan mu koma sai ka ce Allah ka sakauta mana a cikin wannan musibar tawa Allah ka canza mana wadda ta fi da kowace irin musiba sans exception ka duba ha wani lokaci annabi yana tare da ummul mu'minin Aisha sai wuta ta yi mi sai wuta ta bucce ta mutu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musiba ce har kufir an yi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda kai yanzu kufir ne za a maka musiba ce kuma sunna ce ita ma tunda an yi an gane ko sai ummu salma take cewa annabi yace illa akhlafa Allahu lahu khairan minha tace wallahi annabi yace du in kai haka da zuciya guda sai Allah ya sauya ma abin da yayi wannan musibar taka an gane ko gobara kai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati accident kai ka hadi mi kai ka hadi tuntube kai ka hadi kaza kai ka hadi sai Allah ya sauya ma abin da yayi wannan alkhairi ka kudurce a zuciyarka wannan Ummu Salma sai da an ce Abu Salama ya rasu ta ce kam an gane ta ce to yanzu wai a cikin musulmi wani musulmi ne ya kai kama Abu Salma wane ne zan samu kama Abu Salma wanda ya Abu Salma an gane saboda ta san mijinta wa za ta samu kama Abu Salma wanda misali zai tarairaya ta ya ririta ta ya shiya mata daɗi an gane ko kasan kullum muna haɗi duk da dai halkar tamu gwabraye suka yi yawa a gane ko amma ashe akwai masu niyya ko gwabraye masu niyya kullum muna haɗi wato ita mace da ƙwalwar mace da zuciya da yaro ƙarami abinda kashe masu da su kai namiji da shi suke tahiya zuciyarka abinda kashe mata da shi zata tahiya ka tashi zaka yi kiyamar lalle ka ce yau sai na yi tun daga zero yar har asuba ba na kwanta ba in ka sani yannan sai ka yi amma da ka tashi ka ce da in tashi in yi ko wutiri ita kaɗai tun da dai yau na gashi Allah baka iya kara yes um saboda ka riga ka kashe yadda zuce ka kashe zuce an gane ko yaro karami abin da ka tarbiyyatar da shi da shi yake tashi yaro karami ko abin da ka tarbiyyatar da shi da shi yake tashi haka zalika mace komin kirmanta komin tsuhanta abinda ka tarbiyyantar da ita da shi take tashi a gidanka ka nuna mata kawai irin soyayyar da ce an yi soyayya shikenan an fara samun ɗaya shikenan mun koma uwaye uwaye da kakanu a ce fuci wallahi ta kare maka ta kare maka wallahi dinga esayen activion ka dinga esayen actualizan soyayya ka a cikin gidanka an gane ko dinga actualizan soyayya ka a cikin gidanka zaka ga yadda za a dinga tarairayar ka lokaci ya zo za ku gane wannan yanzu darasa a theory kuke ji eh za ku gane wannan in yanzu practice za ku gane wallahi kaga sirtu mata yanzu in ka mata yan fa ta soyayya sai ta ma san fa ta ja kuduma in kai yan fa kai rekile difa za ta yi ta baya eh shi yasa sai ka gani kawai a ce wallahi zama hakuri da ake in shuwa akwai hakurin amma akwai soyayya ka duba rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadda yake da matan shi ka duba rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara nawa shekara hamsin da yanka ya shiga ɗakin ummul mu'minin aisha tana da shekara nawa tara ya shiga ɗakin ta miyayi nivon shi ya maido irin in ya zo wurin aisha sai ya maido nivon shi daidai da ita ɗan shekara hamsin da yanka ya maido kan shi ɗan shekara tara eh kudu ba mu gani wa tserere yake da umar wuyin da aisha yayi na harko ya tsere mata yayi na harko ta tsere mashi yayi na bi ya tsere mata da ya tsere mata ya ce hazi bitilka egalite na an gane ko ita kuma umar wuyin da aisha sai take cewa lokacin ta yi nauyi ne shi yasa ya tsere mata ta zo gidan rasulullah kenan ta dan yi nauyi kasan saka ga mace in ta sauya gidansu ta zo gidan miji saboda akwai wasu asrar nan ko tana dan ƙara nauyi kuwa an gane ko ta dan ƙara kiba kaɗan nau amma to wa in kana wasu malamai suna cewa abu na farkon ma da ya sami ne ne ya bari ya bari ta tsere mashi saboda lokacin kai yanzu kamar misali in ka zo da yaron ka karami ka ce mai tserere kawai sai ka zage damtse ka tsere mashi eh kaga ai dan wani dan gaugawa da kai kana daga tsawa kana bin shi sani sani ya huta da gudu kuma ya tsere ma bi zai daɗi na tsere mashi an gane ko to ka duba rasulullahi mai doni ban shi tak kanta tak kanta ya mai da kanshi dan shekara shi ma tara ai ta wasannin tare shi yasa da yawo da mace da zuciya kullum abin da ka raya musu da shi suke tafiya an gane ko kan mu ja dogon bayani ummu salama take cewa wani musulmi zai samu da ya kaiwa abu salama sai gashi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya turo hatib bin abi balta'ata yana neman mi yana neman aurenta ya nema mashi aurenta hatib bin abi balta'ata wannan hatib bin abi balta'ata in ban mance ba mun yi kisan shi a cikin gazwat fatahu ko shine wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura yace yana shirye-shiryen zuwa fatahu makka yakin bude makka yace kan wanda ya bada labarin inda za a hatib bin abi balta'ata ya tada wata mace ko ya rubuta ma ‘yan maka da annabi nan zuwa gare ku, ku shirya ya zo zai yake ku, ta yi kitso ta sa a cikin kitsanta, an gane ko? Annabi sallallahu Alaihi wasallam a Jibril ya zo ya ce, annabi a je wuri kaza, wurin shajaratul, shajaratul ce ce? A je za a iske macen nan da letar za ta kai, za ta kai makka. raudatul kha raudatul kha ne a can aka iske ta aka iske ta a raudan nan ali da wane ne cikin sahabbai suka zo suka isko ta ali radiyallahu anhu annabi ya tura su suka bincike ta furtuk babu wata letar suka zazzage kayan ta saman doki babu letar sahabban suka ce ma ali mu koma ali ya ce wallahi rasulullah bai taɓa yin ƙarya ba kun bayani ga wannan ba cikin da ya ce mana akwai ta wallahi akwai ta sai ali kaga mun bincike babu ali ya ce wallahi ko ki gudo letar ɗin nan ko mu miki zir aiwuwar uwarki kaga an yi ma mutum zir mine ne nan haramun ne amma kuma nan maslaha ce ne a darurat to bi mazurat kaga nan inda darura take ba waccan taka ba Allah wani gafara ba waccan taka ba wannan ita ce mi darura saboda in aka tai za a toni mine ne asirin rasulullah kuma ana iya sanadiyar wannan letar na a samu hallaka yanzu da aka kawo aka ga letar aka buɗa gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi min hatib bin abi balta'ata ila quraish makka daga hatib bin abi balta'ata wannan wanda ya neman ma annabi auren wannan ummu salma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya ce a kira mun hatib aka kira shi yana zuwa umar ya ce rasulullah bar in sare kan shi mana huki ne umar ba wasa ha shi da kayi gada gada radiyallahu anhu cewa ya rasulullah ka bar ni in sare kan shi mana huki ne rasulullah ya ce barci yana cikin badari mutumin badar ne ko ya ce wa ya sani wa ya ce maka Allah ya ko Allah ya leka zukatan badar ya ce ya ashab badar ku yi abin da kuka ga dama an gafarta muku to wannan shine hatib da annabi ya tambaye shi hatib ya ce rasulullah ya ce ni wallahi na san letin ɗita ba abin da zata tsina na basu ya ce kuma wallahi ba don manahuci da yi shi ba ina da dukiya a makka ban da ‘yan uwa amma su kuma wa'innan duka wannan mutanenka kowa da ‘yan uwan shi a makka kai yanzu ko ana adawa ai baka barin dukiyar ɗan uwanka ta hallaka ya ce ni kun ban da kowa shi ne naga in na tura masa sai su ce a hatib ya mamu abin kirki bari mu kula mai da dukiyar shi amma ba haka ba fatattaka ta za su yi rasulullah ya ce to an hana an hana ba a zuwa to wannan shi ne ya yi mi hatib shi ya je ya ce ma'un musalma annabi yana son auren ki kaga ya rasulullah ya kira abi salma kaga ƙarfin imanin adda a ranta ta samu ta samu wanda ya yi mishinta ba sai ta samu wanda ya yi mishinta so miliyon an gane ko ta samu wanda ya yi mijinta so miliyi kama bila adad an gane ko to wannan kenan a lokacin take cewa ni wa ina da diya a ji a ce ma annabi ina da diya kuma kishi gare ni kishi gare ni na kirki da ja annabi yana da mata kusan uku a lokacin tunda ya auruwa ya auro sauda ya auri aisha ya auri hafsa an auri zainab ta rasu ita zata kenan yanzu zata shigo gidan mata nawa uku ita ta hudu ta ce a ce ma annabi kishi gare ta annabi ya ce ɗiyan nan taki zan mu barta Allah subhanahu wa ta'ala zai kula da ita an gane ko ya ce amma kuma kishin ki zan mu roƙi Allah ya rage miki shi kaga kishi ba lahi ba ne ga mata amma kishin hankali ba kishi ba na hauka irin na mata na zamani eski zai muwa ditar wani zai ba kishi ba ne suke hauka ne suke hauka ne suke ka zo ka ɗoki gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga yadda ake tahiyar da kishi duk kishin su ba su taɓa bugawa ba mata nawa ya haɗa ya haɗa a gida lokaci da tara kowa matan shi ce a lokaci ɗaya matan shi ga gidan wannan ga gidan wannan ga gidan wannan amma ba su taɓa cakuwa ba kai kuma ka auri mace biyu ka zama mi ɗan dambe ana damban wata da gaggam sai ka shigo kana rabiya sai da ba tana da haushin ka tam Allah mana gafara to kaga wannan ba kishi bane suke hauka ne hauka ne kishi ya ake kishi ki yi kokari ki yi kishi ki kyautata wa mijinki ki sai ya zuciye shi an gane ko kuma shine ki taimaka ma mijinki yayi adalci tsakaninku shine kishi na gaskiya amma wurin soyayya sai ya zuciya wannan ku yi wannan walan tastatiyu an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum bangaren soyayya ti yadda kuka kiyasta sai kun yi sanne fara farka daya annabi an tambaye shi wa kai so yace Aisha lokacin wanda matan nashi duka yace Aisha eh amma adalci yake tsakanin su shi namiji kawai shi kuma namiji bara a bada lagon maza tunda da za an bada na mata ko shi namiji zuciyar namiji in ya samu yanzu misali sai a aura mana namiji macen da ya yi tsana a duniya yana iya kasance cikin shekaru kaɗan ita ce wanda ya yi so kamar ita in ta sa hannunta duk macen da ta sa hannunta wallahi za ta yi manipulan namiji yadda ta ga dama manipulan kamar yadda kike manipulan telefon ɗinki in kin ga baki manipulan namiji ba kawai barwa ce doluwa ce share-share ki ce sakara ce baki sa hannunki ba eh mana yadda kika yi da shi ki kyautata mashi ki nuna shi ne boss oga kai ne oga babu abin da za a yi fo wallahi sai ka gani kawai kan shi yana kumbura yana kumbura sai ka ji ana cewa ai ta mallake shi wallahi ba mallake shi da ta yi wata hannunta ne ta sani tsaftace shi ran yadda ya kamata amma da ka gani ta kasa kawai sai a hankali to wannan shine kishin saboda kuma in baki mai kishin ba mi baki yi kishin shi ba kika kula ya muku adalci zai tashi ranar tashi kiyama ƙwarangwal don bai yi adalci tsakanin matan shi ba yo ina amfanin soyayyar da kike mashi inda har zai tashi ranar tashi kiyama a banza har kina taimaka mu mijinki a ayyami to kashi yadda ake kishi su wurinsu wurinsu wannan shi ne kishi kuma shi ne ya kamata a ce ana yi a dinga munafasa concurrence concurrence duk shigar da in ya shigo ya huta sauya kaya sa turare ko da tsahin ta gare ki sauya su kai ya isko ki a dai wannan da ya isko ki na farko na'am na'am fale ta rafa sai mutanafisun eh wala ana ayi munafasa eh kai munafasa ki munafasa ki amshe shi ki amshe shi ya zaman to kawai min mu duba lokacin da rasulullah sallallahu alaihi wasallam irin munafasan da ta iya hafsa ce ko sai ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanni zumuwa sai take dan kawo zumuwa tana ashewa in ya zo shiga gida gaida matan shi ɗaya bayan ɗaya to in ya zo wurin hausa sai ya ƙi da hira sai zai ta sai ta ce ya rasulallah akwai abin da na ashe ba sai ta maido shi sai ya sha zumuwa sai a sake sabuwar hira an gane sai suka ga mi nesa ya hijimawa a ɗakinsa kaga nan ake munafasa ki duba mi ya hiso ki duka rike shi a shi ko kuma wata da suke ba da labarin ta ita waɗanda take in yana gidan in yana ɗakin kishiyarta sai suke zero yar ba su barci ba da ya shigo ɗakin ta shike da barci yake manahunta ta ake hira ni suke baki fulawo fulawo su ake cako flo baki ba da baki flo baki flo Allah wani gafara Umu Salma ta ce kishi gare ta annabi ya yi addu'a Allah ya raba ta ya rage mata kishin nata an gane ko wannan kenan tace annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aure ni a wata ruwaya tace eh fa naqalani ila baiti zainabu bintu uzaima ummul masakin ba'da an ba'da an matat yace daga nan annabi ya doke ni tace ya kai ni ɗakin zainab wanda muka yi bayanin ta rasu an gane ko ummul masakin zainab bintu uzaima an gane ko shine ai ce yake cewa bintu uzaima zainabun wa binti jashi zainabu da yana zano matan rasulullah baiti na 64 sai malam ya ce ma wa binti jashi zumma badri mau'idi wa ba'da hal ahzabu fasma wa'dudi daga nan sai diyar jahash wa kenan zainab ayanab zainab nawa gare shi mata biyu ya aura ita wannan da ta rasu sai aka auri wa ummu salma da aka auri ummu salma sai annabi kuma ya auri wata zainab ita wannan zainabu binti jahashin ita ce matan wannan zaidu an gane ko zaidu wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yayi tabanni shi kan a hana tabanni a lokacin jahiliya in kana da wani bawanka ka maida shi da soyayya da kauna ta shiga tsakaninku sai ya zama danka shikenan kawai danka ne ai har yanzu turawa suna yin shi fis adoptive eh ka ce ka yi adoptan ɗa to wannan babu shi a musulunci tunda Allah ya ce ud'um li aba'i lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zaid din yara annabi ne annabi yana san shi sosai ha ake ce mai zaid bin muhammad ba mu ga dan shi ba usama bin zaid bi ake ce mishi ibn habibu rasulullah dan masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana san shi da kuma ya samu da usama sai kuma annabi yake san dan nashi to shi wannan zai kamar yadda muka yi bayani a cikin durusu na baya sai ya zo ya ci ma annabi zai saki matar shi ne annabi ya ce imsika alayka zauji amsika alayka zawjika wattaqilla ka je ka rike matarka ka ji tsoron Allah kar ka sake ta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an riga an hada mai zai saki matar shi kuma kai zaka aure ta an gane ko to abin sai ya mishi nauyi a ce ka auri matar diyarka a matar ɗanka afwan aisha take cewa rasulullah da yana koyo wata aya a cikin qur'ani da ya goye wannan da ya goye wannan eh mana a ce zaka auri matar danka ku duba ku gani tunda ai a lokacin kan hana kawai da ne da ne aka ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ba baban kowa bane daga cikin mazajen ku annabi annabi ne manzon Allah ne an gane ko ba baban kowa bane zaid wannan shine yake da mata Zainab bintu Jahshin can Allah subhanahu wata'ala da yaga annabi yana wannan yace mishi tana lokacin da kake ce ma wannan wanda Allah ya mai ni'ima kai ma ka mashi ni'ima kake ce mashi rike matarka ka ji tsoron Allah Allah ya ce ma annabi wa tukfi fi nafsika kana koyewa a cikin ranka wallahu mubdihi bayan ka san Allah sai ya hada abin nan sai ya hadi kai zaka auri matar matar Zaidu an gane ko watakshan nasa kana tsoron mutane su ce a annabi ya auri matar dan shi wallahu haqqun an taksha ai Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoron shi ba an gane ko mu ataba ne Allah yake ma annabi yace falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka ha a lokacin da zaid ya sake ta ba sai ta ida ba ta yi wane ne ba ya sake ta ko Allah yace zawwajnaka ha mun aura maka ita wannan zainab binti jahash an an zo ana alfahari da cikin mata annabi ta ce ku duka ahalinku su suka daura muku aure da rasulullah ta ce aure na daga sama can can Allah ya dauro shi direct an gane ko kasan kowa tana da alfaharin da take yi cikin mata annabi kowa da irin nata wannan zainab din an gane ko ita ce take da kaman bi ake ce mashi take iya ataken aisha kai tsaye a cikin mata rasulullah ita ke a taken aisha kai tsaye ɗan ana rikici don yanzu ai kasar kilik biyu ce akwai kilik na aisha akwai kilik na su hafsa ko to ita tana cikin kilik din su hafsa to mai fuskanta aisha ta magana kai tsaye ta yi a taken aisha zainab din nan ci bintu shahash saboda ita ma tana ganin el asali ce kaza kaza tana ji da kanta dai an gane ko da ai wani lokaci haduwa suka yi suka ce suka tura Fatima je kicin baban ke dinga adalci tsakanin matan shi. Eh, uwayenmu ne, uwayenmu ne. An gane ko? Fatima ta she, an gane, yana ɗakin Aisha, ta waɗa musu ta ce, kaji abin da, ya shi ta ce, kaji abin da matan kaske hudu ya rasu lalla. Ya ce, mu Fatima, kina so na Fatima? ta ce eh ta ce to ki so wannan duk mai so na ya so wannan an gane ko ta je ta dawo ya ce wallahi ya ce la tu'zili fi aisha kan ku cutar da ni a cikin sha'anin aisha su ma sun san ya hisa aisha da su duka wannan soyayya amma adalci daidai yake masa rasulullah sunan da suka ce a ce ya adalci a raba soyayya tak tak yadda yake son wannan ya so wannan kaga bai yiwa an gane ko bai yiwa wannan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum wannan wurin adalci na soyayya kenan wannan ita ce Zainab kenan sai malam ya ce ma summa badrul mau'idi bayan auren Zainab sai aka yi badrul mau'idi ai gazo ta badar ba guda bace ba shi yasa wacce ake ce mata badrul kubra wannan ana ce mata badarul akhira ta biyu kenan ko kuma a ce ma badarul mau'idi yakin badar na haduwa na alkawari da aka yi bayan an yi uhud aka ce mu ƙara haduwa badar rendezvous rendezvous shekara mai zuwa mu haɗu badar shi da ake ce mata badar ta mau'idi ta rendezvous an gane ko wannan badarul mau'idi wasu ruwaya suna kawo cewa badar har guda uku aka yi yakin nan na badar ita wannan badar ma'idi abu sufiyan ya hoto da shawa gaba ɗaya da aka zo amma ba a gwamza ba lokacin da ya zo ya ce ku sani ha kuwa shekarar ku shekarar da za a samu wannan ne ɗayan itace shekarar da za ku sha nono ne wannan shekarar bangani ne ba kamar kirari ne yake faɗa masa ya ce kamar ba haushe da ya ce ba da na liƙe ido ban ga daɗin makamtaka ba ya ce wallahi mu tsere ba a buga ba ya ce ni na ta hiya ta mai bi na to sarki ya tsere kai ya za a ka tsaya ai yana daga cikin tsoron abu sufiyan a lokacin jahiliya yana da ɗan tsoro ko matsoraci ne lokacin shi ne wannan da ya tashi mai da mai hija ya ce ala abulewa abu sufiyan anni ku je ku ba abu sufiyan labari lokacin da ya yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam wasu abiyati ya hija din rasulullah yake ce mai fa'anta mujawwifun nakhibun hawa'u kai matsoraci ne abu sufiyan to kaga na abu sufiyan sai ya yi sai ya tsere a kula da Usman ya musulun da yake musulun da shi da shi aka yi futuhat da wasu futuhat har idan shi rafa an gane ko kuma yana son yana son izza yana son sarauta shine yace ba badar mau'idi wanda yakin na badar wa ba'da hal ahzab fasma wa adudi bayan an yi shi sai aka yi gazwatu ahzab an gane ko ka saurara kuma ka lissafa wace ce gazwatu ahzab ita ce ake ce ma gazwatul handaq yakin mi garu an gane ko yakin garu ita ce ake cima gazota ahzab gazota handak wanda aka kewaye madina da garu mun yi gwalgwadon yakin nan mun yi shi a gurguja a cikin wato durus da suka gabata shine wanda suka halhadu da ghaffan daga cikin ghaffan da quraishawa da kuma wasu daga cikin wannan yahudawa suka halhadu suka yi alliance an gane ko suka yi alliance mai yawa suka zo ma musulmai a cikin kusan mutum dubu goma sha biyu da wani abu haka kenan wani yaƙi ne mine ne a hasab din nan dama halhaduwa sun halhadu sun yi alliance za a zo a yaƙe su an gane ko za a zo a yaƙi musulmai su kaɗai su kuma rasulullah yana da lokacin mutum ko dubu uku ne sai aka zo rasulullah ana shawara ya za mu yi da wannan yaƙi yaƙi zai zo mana har sun fito kuma suka ji labari sai salman al-farisi ya ce rasulullah mai handak mai garu mun ga bayanin yaƙi handak a gurgushi zan muje kashi dama wannan daura ce ba darasi ba mai garu aka yi garu duk da abubuwa na al'ajabi da suka afko a cikin lokacin yin garun nan mun bayanin wasu daga cikinsu a cikin durusa na baya sai a abiye su kenan har aka zo aka yi da tabbatar da garu kenan ko ita ce gazo ta ahzab ai shine Allah subhanahu wataala ya tarwatsa su a lokacin hadda wato banu quraiza aka hadu za a yi ahzab din tunda banu quraiza su kadai ne suka yi saura a Madina cikin Yahudawa sai aka kewaye Madina da rami ana tsaron yahu ana tsaron mi sai kuma aka bar kotan banu quraiza ku ku tsare kan wanda ya shigo tunda alƙawari gare mu muna da alliance da ku ba ku bari wanda ya shigo bare ya cuce mu su sai suka warware alƙawarin suka ce ku zo zan mu kama muku yaki banu ƙuraiza abinda ya sa zan mu kawo ɗan bayanin su akan nan saboda baiti na gaba shi kansu ne yake bayani suka ce ku zo zan mu kama muku yaƙi a gaba da rasulullah ku tabbata aka zo suka yi aliyas ƙuraisha da banu ƙuraiza to shine Allah subhanahu wataala yake ce mana mi sun bar mata a cikin gari mata da yara a cikin gari can baya kuma banu ƙuraiza sun kare masu hanya nan kuma ga su suna mi suna kallon abokan adawa gabansu ba barci ga sanyi lokacin to sai labari ya zo masu aibanu kuraisin sun warware alkawari kina hankalinku yana ina ɗiyanku da matanku da dukiya a gida ku kuna fagen yaƙi kuma ga ɗiyanku da matanku da dukiya a gida ku kuna wannan kenan a takaicen mine ne fatal ne za a muku zobanya ce za a muku an kalkashe muku mata an kalkashe muku ɗaya an gama da ku an kwashe dukiyar ku an gama da ku sai a zo a muku zobanya shine Allah subhanahu wataala ya ce ne ne wa zulzilu hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya ce anan da aka jarrabci mu ne iya jarrabawa suka girgiza suka razana suka girgiza girgiza ta tsanani an gane ko kenan hankali duk ya tashi anan wani sahabi ya zo ya musulunta ya ce mutane na ba san na musulunta ba na musulunta mi zan yi rasulullah ya ce je kai abin da zakariya kaga inda mana huci yake da lada eh mana huci da ƙarya nan tana da lada saboda musulhan musulmai ne za a yi gaba ɗaya ya je wurin banu ƙuraiza ya ce kun san ni tun ba yau ba tare muke da ku uwaye da kakannu tare muke ya ce eh mun sani ya ce ina da shawara ya ce ku sani in muhammad ya ci galaba akan wannan mutanen kan ku zai dawo suka ce tabbas an gane ko ce to su kuma wannan tserewa za su yi ta ina su ta yi gidajensu su bar ku da shi kun ga yadda yamma wane ne banu kainuka da banu nadir kinaya kuke gani sai suka ce mine ne shawara ka kazo da zance mai kyau ya ce ku ce a baku mutum biyar cikin manya-manya ƙurai shawa su zo su zamana tare da ku yadda ku dai bai yiwuwa su ta su bar wannan mutane biyar ɗin cikin manya-manya suna cikin ku sai ku zo a gwabza yaƙi tare suka ce eh wannan magana ce mai kyau in dai da gaske suke sun ba mutum biyar din nan sai yayi gaugawa ya kewaya yace quraishawa yace ma wancan sauran yahuda kun san menene nake tare da ku kuma muna da tsohon alƙawari da ku aliyas suka ce eh yace zan gaya muku wata magana banu quraiza sun yi nadama yanke alƙawari da suka ba muhammad yanzu sun ce za su kawo mashi mutum biyar daga cikin ku manya-manya sai ya kashe su sai ya yaye masa abin da suka yi suka ce don mi zan yarda da kai yace ku ce masa a fito yaki yanzu a gwamza mana su bude hanya su fara shigowa cikin gari da aka zo sai suka ce a ba ma fito yaki ba ku fara ba mutum biyar ikirma aka turo ikirma dan abu jahal yace eh wallahi faqad sadaqa rajul wannan mutum ya mu gaskiya da gaske ne jira suke su kashe man mutane ikrima ya koma to a daren nan sai Allah ya turo mi rihan wa junudan lam tarauha sai ya watsa a hasa suka watse suka wuce fintinkau ga sanyi ga tsakuwa tana ba su kashi ga iska ga mine sai suka tsere fintinkau gaba daya yanzu da sai da aka jima aka leka babu kowa shikenan yaki ya kare sai a dawo madina garu da ma an gaba shi aka dawo cikin gari rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sauke kaya yana wanka a tarwa ya jibril ya zo mai kanshi hadda kura kan jibril ya ce mai rasulullah mi kake nihi wai kai haka da yaƙi annabi ya ce to ina kuma za a yaƙa ya ce to kai in ka aje makamai ni da sauran mala'iku ba mu aje makamai ba ba mu aje makamai ba ba mu yi da yaƙi ba annabi ya ce ina kuma za a yi ya ce banu turaiza sun warware alƙawarin Allah da manzon shi saboda haka dole a yaƙe su yanzu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki sabuwar damara yace mummunai duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira bayan azhar ne ko yace kan wanda la'asar ta bai sai cikin banu quraiza kan wanda kan wanda yayi sallar la'asar afwan kan wanda yayi sallar la'asar sai cikin banu quraiza ina kowa sai ya dauki damara ya kama hanya to a hanya sahabbai sai sallah ta kama su mun gane to ya za a yi wasu suka ce a rasulullah yana nihin mu yi gaugawa mu ta ne da a yi gaugawa a je ne ya ce kan wanda ya la'asar sai banu ƙuraiza sallah kuma lokaci ya kama mu tsaya mai sallah wasu suka ce ina umarna annabi sai a banu ƙuraiza wasu suka yi sallah wasu suka wuce wasu sai da suka isa can suka yi sallah to kaga da suka zo suka faɗa ma annabi bai ce mi ba bai ce komi ba akan wannan to a ƙarƙashin wannan sai ka lura مسألة خلافية معتمدة على الدليل والهجج والبراهين wadda ka ɗauka wadda ta hukunta ma a rai ta yi amma in baka gulmi ba ruksal mazahib man tattaba ruksal mazahibi faɗar ta sandaka kakka ce a mazhabar wani ta yi tafshi-tafshi ita malikiyar da tauri gare ta bar muta a'a wanda ya yi ƙarfin hujja hadisi ya tabbata ingantacce shi ne kawai an gane ko to kaga wannan hadisi ne ya tabbata to ko suka samu fahimta hadisin wanda ya fahimce shi can wanda ya fahimce shi can kenan kaga ikhtilafi a ce ikhtilafar ulama tun lokacin sahaba ake yin lokacin annabi da rashi sai a zo shi ya warware mun fahimta ko malam ya ci gaba da cewa a baiti na 65 summa bani quraizatun wa fihi ma khulfun wa fi zati riqa'i ulima wannan baiti uku ne a tare suke tahiya kuma suna da dogon bayani summa bani quraizatin wa fihi ma khulfun wa fi zati riqa'i ulli ma kayfa salatul khawf wal qasr numi wa ayatul hijab wat tayammumi qira wa qila wa rajmul wa rajmuhu al yahudiyaini haka ne ko wa mawlidu subturi dal husaini a tare suke tahiya wannan abiyata din guda uku kenan tun daga korai wato yahudawa banu ƙuraiza har zuwa aiwuwar al-hussein radiyallahu anhu kenan insha Allah ganin cewa lokaci yayi daga nan zan mu tsaya Allah ya kai mu satin sama cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatu sai mu tashi baiti na 55 to yau baiti biyu ne muka yi ta Allah mana gafara Allah karba mana fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma karamcin ilimi ne Allah gafarta mana ya share shi daga kirzan wa sallallahu wasallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu